أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باك مدسادوا أولا سافية لهدي سافير شلكي ننقو قوة أينه وتجماد الأولى هيرانا دا دبو دايا دا غريهدو da talatin da takwas wanda shi daidai da biyar ga watan fabrairu 2017 miladiya wannan shi ne darasinmu na talatin da ɗaya daga cikin giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha fadluha واللفر أبو عبد الله محمد ابن سعيد رسلان ألا مدوك جنسكي يساكا مشل الخير باب شكا وأن مالمي yayi ƙoƙari matuƙa wajen bayyana wa al'umma abin da ya kamata ta kiyaye dangane da ainihin wato kiyaye wannan kalma ta shahada da muhimmancin da take da shi a musulunci da kuma cewa wannan ita ce kadai kalmar da idan mutum ya riƙe ta ya yi aiki da ita zai samu tsira gaba ga Allah a ran tashin alƙiyama Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ka sa mu cika da wannan kalma yayin barin duniya mun tsaya ne a ainihin wato shafi na 95 hadifin buraida Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda na 95 ko? tuzayin da shi na sani ai ma'ana za mu tashi daidai kan wannan hadisin kenan mu ɗora akan insha Allah ta'ala muna nan dai har ila jama'a muna bayani dangane da falalar wannan kalma ta la ilaha illallah da kuma yadda idan mutum ya faɗe ta yake samun alkhairai na duniya da kuma alkhairai na ainihin wato gidan lahira hadisin buraida yana cewa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani mutum yana roƙon Allah yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad manzon Allah ya ji shi yana faɗin wannan kalma sai manzon Allah ya rantse da Allah ya ce wallazi nafsi bi yadi na rantse da Allah wanda raina ke halinsa لقد سأل الله باسمه الأعظم للي wannan bawan Allah ya roki Allah da sunansa mafi girma alladhi idha du'iya bihi ajaba wanda dukkanin wanda idan aka roki Allah da waɗannan sunayen Allah yana amsawa wa idha su'ila bihi a'ta wanda kuma idan aka roki Allah da waɗannan sunayen Allah yana bada abin da aka nema na biyan bukata amma ku ji yadda addu'ar ta zo Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah sai ce mene la ilaha illa anta an gane wannan ko la ilaha illa anta kaga mahallin shahid din kenan mana akwai wannan kalmar ta la ilaha illa Allah a cikin wannan addu'ar da wannan bawan Allah yayi jama'a an gane wannan ko wannan ta sa duk wanda ya roki Allah madaukakin sarki da wannan addu'a kai tsaye Allah maɗaukakin sarki zai ji wannan roƙon da ya yi kuma zai biya masa buƙatansa imma ajilan imma ajilan Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imanu wannan hadisi imamu abu dawud da imamu nasa'i da imamu tirmidhi da ibn majah ibn hibban suka fitar da wannan hadisi wa fil hadisi دلالة على أن الله تعالى أن لله تعالى اسما أعظم kenan wannan hadisin kai tsaye yana karantar da mu cewa ashe Allah madaukakin sarki yana da sunaye mafiya girma akwai sunan Allah mafi girma idza du'iya bihi ajaba wanda idan aka kirayi Allah da waɗannan sunayen Allah yana amsawa wa idza su'ila bihi a'ta idan kuma aka roƙi Allah da wannan sunan na neman wani biya wata biyan bukata Allah yana biyan wannan bukatar wa annahu mazkurun hahuna kuma an ambaci wannan abin a cikin wannan hadisi din wal hadithu kulluhu wannan hadisin kuma gaba ɗayansa ya kunshi menene kalimatu tauhid kalma ce ta kaɗaita Allah madaukakin sarki da bauta wa ma dallat alaihi kuma abin da wannan kalmomin ke nuni a kai tana nuni ne akan ainihin wato ta Allah maɗaukakin sarki da bauta da kuma neman biyan bukata a wurin Allah shi kadai wa maqtadatu hakanan wannan hadisin da muka karanta yana hukunta asalin ma'anar tauhid da kuma ta Allah maɗaukakin sarki da bauta wa fihi dalalatun ala 'idhami kalimati tauhid kuma wannan hadisin ya nuna mana irin girma da daraja da kalmar la ilaha illallah take da shi wa jalili qadriha da kuma irin girman daraja da girman ainihin wato alfarma da wannan kalmar tauhidi take da shi an gane wannan ko to fahimci addu'ar jama'a cewa bi anni ashhadu annaka anta allah la ilaha illa anta ya kira wani shehi ya kira manzon Allah ya ce ya Allah ina roƙonka saboda manzon Allah ko saboda alfarman manzon Allah ba haka yi ba cewa bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad da manzon Allah ya ji kalmar ta ma manzon Allah dadi ta farantawa manzon Allah ne saboda manzon Allah yana son kullun ya ji ana kadaita Allah madaukakin sarki da bauta dan wannan ita ce gaya ita ce manufar da ta sa Allah ta'ala ya aiko shi da haka sai da manzon Allah ma ya rantse da Allah manzon Allah ya ce kai baka roƙe ni ba ni in roƙa ma Allah kai kai saka roƙi Allah kai tsaye manzon Allah ya faɗi wannan ba ina fata an gane wannan jama'a manzon Allah ya faɗi wannan ba cewa yi ma na rantse da wanda raina ke hannunsa ya roƙi Allah da sunansa mafi girma wanda idan ya kirayi Allah da wannan sunan Allah yana amsawa in ya roƙa kuma Allah zai bashi jama'a ina fata an gane wannan kenan ka rabu da kowa ka kyale kowa ka nema auren wa ka nema auren Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ka tsare mana imanu wa akhraj ash-shaykhani min riwayati Anas radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن الشعيره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذره حديث أنس لما مالك ألا يقار مشهدا وأن إمام البخاري لمسلم سكفتد وأن حديثي Anas ɗan Malik ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ya khuruju minan nari zai fito daga wuta, ma'ana akwai mutanen da Allah zai shigar da su wuta waɗanda suke musulmai ne, amma za a fitar da waɗanda ke wuta man ƙala la ilaha illallah, duk wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah yana mai yaƙini da ita to ba zai dawwama a cikin wannan wutan ba, ko da ya shiga jama'a. don haka yana cewa ne a fitar da wanda yake faɗin la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazinu sha'ira idan matakar a cikin zuciyar shi ya taba aikata wani alheri wanda gwargwadon nauyin wannan alherin akan mizani a ranar tashar kiyama bai wuce gwargwadon ainihin wato kwayen sha'ir ba an san sha'ir aiko sha'ir yana nan kamar alkama yake shi ma to wanda yake da wani aikin alheri wanda nauyinsa bai wuce nauyin kwayen sha'ir ba to Allah ta'ala zai fitar da shi daga wuta ko da ko ya shiga wuta ne saboda darajar wannan kalmar ta mene ta la ilaha illallah tunda cewa la man qala la ilaha illallah an gane wannan ko thumma yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazinu burra hakanan zai fito daga wuta duk wanda ya taba faɗin la ilaha illallah alhali a cikin zuciyar shi kuma akwai ainihin wani abu na alheri wanda yake gwargwadon nauyin ƙwayan bur ƙwayan bur ita ma ƙwaya ce wacce larabawa su ci mamu da ita nan an gane wannan ko kamar ka ce wanda ya kamar yake da ƙwayar shinkafa an gane wannan ko ƙwayar shinkafa to ko da mutum yana da ainihin wato aikin alheri gwargwadon wannan matuƙa ya faɗi la ilaha illallah ba zai dawwama autan jahannama ba ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله sannan zai fito daga wuta duk wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazinu dharra haka nan zai fito daga wuta duk wanda ya taɓa faɗin la ilaha illallah ya zamto cewa a zuciyar shi akwai alkhairi wanda yake gwargwadon ƙwayan zarra wanda ido ma baya iya gani to shi ma wannan lallai tabbaci haƙiƙa zai shiga ainihin wato aljanna an gane wannan ko wannan hadisi a kazahul bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a labban hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da nam dubu bakwai da ɗari hudu da ainihin wato goma haka nan imam muslim ya fitar da shi a labban hadisi na ɗari da casa'in da uku kenan jama'a wannan hadisin yana nuna mana menene yana nuna mana cewa kenan ashe akwai mutumin da zai faɗi kalmar la ilaha illallah amma za a wayi gari yau da gobe ya aikata ayyukan sabo Allah ta'ala zai fara azabtar da shi a cikin wutar jahannama gabanin ya shiga aljanna akwai ma wanda ya faɗi la ilaha illallah ba shi da wani alheri ko ɗan ƙanƙani amma darajar faɗin wannan kalmar yana mai ikhlasi yana mai ta Allah da bauta a zuciyar shi yana mai tsarkake Allah to za a wayi gari zai fito daga cikin wannan wuta dai ya ainihin wato Allah ta'ala ya sanya shi a gidan aljanna Allah ta'ala ka kiyaye shi mu daga shiga wuta la ilaha illa Allah afdalu ma yasta'inu bihi al-'abdu 'inda nuzuli ash-shada'idi malam ya ce faɗin la ilaha illallah ita ce mafificiyar kalmar da bawa zai nemi taimakon Allah da ita yayin saukan wani bala'i yayin shiga cikin wani tsanani yayin shiga cikin wani irin yanayi mare daɗi yayin auko wata musiba to faɗin la ilaha illallah yana daga cikin abin da idan bawa ya faɗa zai nemi zai samu taimakon Allah maɗaukakin sarki sanadiyan faɗin wannan kalmar tashi jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka shiryar da mu faqad akhraj al-bukhari an ummi salamata radiyallahu anha qalat istayqadha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama min al-layl wa huwa yaqulu la ilaha illa Allah ماذا أنزل الليلة من الفتن ماذا أنزل ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات كم من كاسيات في الدنيا عارية يوم القيامة إمام البخاري يفند حديثي دقا أمنا أم سلمة ما ترمن ظن الله صلى الله عليه وسلم الله ما أوكاكين سكي قارمة يدّا أم سلمة تشي استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وترانا من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا فركا أتكن دري سيتجينا تشيوا وهو يقول سيتجينا تشيوا لا إله إلا الله باب أبن بوتا بسا تنتنتا سي الله ماذا أنزل الليلة من الفتن wai menene haka aka saukar a wannan dare na fitintunu a duniyar nan ma'ana Allah ya manzo Allah wahayin cewa Allah ta'ala ya saukar da wasu fitintunu a duniya waɗanda za su faru an gane ko shine ke cewa madha anzala al-lailata min al-fitan madha unzila al-lailata min al-fitan menene aka saukar a wannan dare na fitintunu madha unzila min al-khaza'in menene aka saukar na taskoki na taskokin alkhairi na ainihin wato taskoki na Allah madaukakin sarki man yuqidu sawahibal hujurati wane ne zai taimake ni ya ta samu waɗannan matan matan da ke cikin ɗakunan su suke bacci wane ne zai tashe su samu su ɗan yi sallah ko da Allah ta'ala zai ba su lada kuma ya tsare su daga fitinin nan kan min kasiyatin min ad-dunya fi ad-dunya manzo Allah ce yaso nawa nawa ne ma'ana da yawa akan samu wasu matayen ga sunan suna sanye da kaya a nan duniya ariyatin yawm al-qiyama amma a ran tashar qiyama za su tashi a tsarara ba su da komai wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a labban hadisi na 5744 jama'a ina fata an gane wannan me ake nufi a wannan hadisin jama'a da manzon Allah yake sawahibul hujurati mala yake sahibatul manazili wa kunna ummahatul mu'minin ana nufin matayen da ke cikin gidajensu kuma su ne nan iyayen mu'minai su ne matan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da manzon Allah ya ce so da yawa akan sami wasu matayen kasiyatun fi duniya waɗanda suke a saye da kaya a nan duniya ai mutana'imatun bi an'amillah an ga wurin kuwa ma'ana waɗannan matayen suna kewaye cikin ni'imomin Allah Allah ta'ala ya ba su ni'imomi su ci su sha su sanya duk irin kayan da suke so a nan duniya Allah ta'ala ya hore musu wannan amma kuma ariyatun yawmal qiyama ai khaliyatun min alhasanat za a wayi gari a ran tashar kiyama ba su da komai na ayyukan lada an gane wannan ko Allah ta'ala ka tsare mana imani kenan jama'a me mahallin shaida a wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara faɗin kalmar la ilaha illallah babu abin bauta bisa cancanta sai Allah menene wai Allah ya saukar na fitintunu ne menene Allah ta'ala ya saukar na taskoki wane ne zai tashi waɗannan mataye da ke kwance a cikin ɗakunansu ya so da yawa akan samu wasu mataye ga nan masu samun ni'imomi a nan duniya Allah ya hore musu komai amma kuma ba su da lada a gidan lahira Allah ta'ala ka kiyashe mu ka tsare mana imanu وقد أخرج أبو يعلى وابن عدي وحسنه الألباني من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم أبو يعلى ya fitar da hadithi haka ne ibnu ali abu ya'la ya fitar da wannan hadithi ne a cikin musnad dinsa a mujalladi na tara shafi na goma sha ɗaya a lamban hadithi na dubu shida da ɗari ɗaya da ainihin wato arba'in da bakwai haka nan ibnu adiyin ya fitar da wannan hadithi shi kuma a mujalladi na hudu shafi na ainihin ɗari da uku haka nan imamul albani ya hassana wannan hadithi a cikin silsilatul hadith sahiha a lambin hadisi na 467 abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce akfiru min shahadati alla ilaha illallah jama'a ku yawaita faɗin kalmar la ilaha illallah ku yawaita maimaita wannan kalmar qabla an yuhala bainakum wa bainaha tun kafin a shiga tsakaninku da tsakanin wannan kalma din a waye gari ba kwa iya faɗinta ko ba ku da damun ku faɗi wannan kalmar ta la ilaha illallah wa laqinuha mautakum kuma ku laƙana wa waɗanda suka kuka ga alamun mutuwa tare da su mautakum anan ba wanda ya riga ya mutu ba da ma'ana fata an gane wannan dan ka san wani dan bid'a ne shi kullum ko bid'a ya sa gaba shine duk wani hadisi da wani nassi to zai fassara ne da san zuciyar shi ko da larabcin da ya koya a islamiyya ba tare da ya je wajen magabata ya karanta littafansu da mai suka fassara waɗannan hadisan ba jama'a a nan da aka ce wa laqinuha mautakum ana nufin ku laƙana wa waɗanda mutuwa ta halatto gare su kaga alamun mutuwa a jikin mutum ka ce wani ka ce la ilaha illallah ba wai a rika zama ana cewa la ilaha illallah a kusan shi hayya kama ba a'a a rika cewa ne wani ci na'am ka ce la ilaha illallah za mu zo mu jidda manzon Allah yake yi jama'a manzon Allah ya fassara wannan hadisin da kansa kenan ba ba bukatan fassaran wani tunda manzon Allah ya fassara ina fata an gane baro kullu qawlin inda qawli muhammadi ka bar kowace magana yayin da ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce jama'a ina fata an gane wannan to kenan kaga wannan hadisi yana kwadaitar da mu yawan fadin mene yawan fadin kalmar la ilaha illallah shi yasa zaka samu akwai zikirori da yawa waɗanda a cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya karanta da fadin mene la ilaha illallah ayatul kursi ta fara da wannan kalmar ne ko la Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ka gani aka ce in ka faɗe ta Allah zai baka kariya zai turo mala'iku su gadin ka jama'an gane wannan ko bayan tafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace safiya kan faɗi kalmar la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga ita ma akwai faɗin mene la ilaha illallah kuma jama'a kakaf a cikin zikirorin da manzon Allah ya karantar jama'a babu faɗin Allah Allah shi kadai babu manzon Allah bai taɓa kiran Allah da sunan kalma ƙwaya ɗaya rak ba a sai dai ka ji jumal jumloli ne a haɗe da juna to da kace Allah Allah ne na bai ba da ma'ana ba ko akwai ma'ana ba ma'ana saboda zunzurutun jahilci kuma in an tashi kafa hujja da wannan sai ka mutum ya ce to ai gashi nan ma Allah ya ce qulillahu ka ce Allah ina gaban ina bayan ayar qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathira وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ƙulillahu ka ce waye saukar da littafin da Allah ya baiwa annabi Musa wanda yake a matsayin haske da kuma shirya ga mutane wanda kuke sanya su a matsayin kawai takaddu kuna bayyanawa abinda kuna bayyana abinda kuke so a ciki kuna ɓoye mafi yawa daga cikin abinda Allah ya saukar wa ya saukar da wannan littafin Allah ya ce Allah ya ce manzo Allah ka ce musu Allah ne qulillahu ka ce Allah shi ya saukar da wannan littafin an to gashi nan Allah ya ce qulillahu ka ce Allah jama'a dole sai an kuma an yi karatu ko ba kowane dan tasha bane zai zo ya ce zai yi karatu kuma zai faɗi irin addinin da manzon Allah ya karantar jama'a ka duba dai ga yadda manzon Allah ya faɗi faɗin la ilaha illallah yayin da ka yi da sallah bayan ka yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سمي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نفت أن قال وانا لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قاشنا جماعة يا ميميت ديوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم duk za mu zo mu ji jama'a ma'ana jumloli ne manzon Allah yake karantarwa kuma yayin da kake faɗin duk wata kalma ta ambaton Allah kamar yadda muka faɗi jama'a sharaɗin ya zamto zamto karɓaɓɓiya shine ka riƙa ji a zuciyanka girman Allah kana hararo da cewa Allah kake kira ba karen gidan kake kira ba an gane wannan ko eh domin akwai kiran da wani zai yi wa Allah irin kiran kara angonsu zai wa Allah ma'ana ba wani girmamawa a ciki kuma jama'a wannan ba daidai bane kuskure ne Allah ta'ala girmama shi ake yi kullum idan za a kiraye sunansa jama'a girmama Allah ta'ala ake yi a kullum ba a san yayin da mutum zai kiraye Allah yana kowane irin kira don haka shi yasa aka ce maka ambatan Allah yana kawo natsuwa ne a zuciya wani kuma ya ce wai ka ambaci Allah sai ka haukace to a cikin sabai waye ma haukaci waye taba haukacewa an taba samu kuwa to kaga wannan kenan hadisi ne na ƙarya ba da zai wannan hadisin jama'a zama hadisin manzon Allah manzon Allah ya ce ka ambaci Allah sai ka haukace wannan bace kama da maganar annabta ba Allah ta'ala ka kiyashe mu na'am dan haka kunji وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق متفق عليه امام البخاري ومسلم كفتد wannan hadisi abu huraira ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man halafa minkum duk wanda ya rantsuwa a cikin ku fa qala fi halifihi sai ya fadi a rantsuwa sai yace billata wal uzza ma'ana ya rantse da lata da uzza falyaqul la ilaha illa Allah to ya fadi kalmar la ilaha illa Allah ita ce menene ita ce kafaran wancan abin da ya na rantsuwa da wane da lata da kuzza dan jama'a shirka ne amma shirka ce karama wacce ba ta fidda mutum daga musulunci kamar da malam suke bayani amma ka'ida ne manzon Allah ne faɗa man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka duk wanda ya rantse da wani wanda ba Allah ba to yayi shirka da Allah ko da bai karantse wani ce ka na rantse da annabi shirka kai dan annabi ba Allah bane babu wata hujja kuma a musulunce da ke nuni cewa ka iya rantsuwa da manzon Allah manzon Allah ce man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut manzon Allah ce duk wanda zai yi rantsuwa jama'a yayi rantsuwa da Allah ko kuma yayi shiru an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ka shiryar da mu to jama'a duk wanda ya faɗi kalmar واللات والعزى تولي يفعل كلمة لا إله إلا الله يتشي لا إله إلا الله جماعنا فتأن قانا وانا معنى يي مزا مزا يرسكي وانا كلمة دي فعل كلمة توحيدي سبو إذا إنت تكبر زماعة على دشي لا تأي كافر تدشي زي إذا مشركي dan haka kafaran wannan abin da ya shine ya faɗi kalmar la ilaha illallah ba wai cewa aka yi ya kafirta a wannan lokacin ba an gane wannan ko don ya danganta da abin da ya sa ya faɗi a zuciyar shi wa man qala li sahibihi wanda duk ya ce wa dan uwansa ta'ala uqamirka zo mi caca an gane duk wanda ya ce da kai zo mi caca to falle da saddaka wannan maganar da ya faɗa jama'a zunubi ne kafaran wannan laifin da ya shine ya je sadaka ya ba da sadaka a madadin wannan zirbin da ya yi shine kafaran abin da ya yi an gane wannan ko wanda wannan hadisi ya nuna mana haramcin yin me yake nan haramcin yin caca haramcin haramcin yin gwabso ko ko bai take cewa gwabso ba eh Allah ta'ala ka tsare mana imanu to anan gashi nan sai ba ne ya ce mana wa fi halifihi ai fi yaminihi ma'ana duk wanda ya faɗa a cikin rantsuwansa faɗin mene yace billati wal uzza falyaqul inda mala yace sai ya ce din nan fadi manzon Allah falyaqul la ilaha illa Allah ma'ana falyatadarak falyatadaraku nafsahu walyaqul kalimat at-tauhid yayi maza maza ya riski kansa da wannan zulubin da yayi ya faɗi kalman ta Allah ba'da an badara minhu zahiruhu shirk a bayan ya bayyana a gare shi cewa fa wannan abin da ya faɗa shirka ne to yayi maza ya kawo kalman tauhidi ta maye gurbin wancan lata da uzzan shikenan sai Allah ta'ala ya yafi masa fadinsa cewa kuma wanda ya ce wa ɗan uwansa ko abokinsa ta'ala uqamirka tahomi caca falyatasaddaq ma'ana il'ab al'abu ma'aka al-qimar zo mu dan zo mu dan yi kati mu dan yi caca wa huwa an yataghalaba ithnani fa akthara shine mutane biyu ko zuwa sama da biyu ma a ce a zo a yi caca an gane fi qawlin aw fi'lin cacan nan ɗaya ne a wurin zance ne cacan baki ne ko ko caca ce ta ainihin wasa an gane wannan jama'a caca kala biyu ce akwai ta baki aiko wanda zai ce to na sa kaza in dai an ci kungiyan kwallo kaza misali da baki aka yi in dai an yi da kungiya kaza in an ci suwa ne to ka ni na sa kaza kai ma ka sa kaza an gane wannan ko kaga wannan cacar da baki aka yi mene aka kullata shi kuma wancan da kati da ake da me ake yi da hannu da aiki ake yin wannan ko to duk wanda ya ce wa uwansa ɗaya ne wannan cacan ta baki ce cacan da ake kullawa ta hanyar aiki ta hanyar kati ta hanyar duk amma da za a yi to wannan jama'a wanda ya faɗi wannan kawai cewa zo mu cacan ko a zo a yi cacan saɓawa Allah ne to yayi maza maza mutum ya je ya bada sadaka jama'a ina fata an gane wannan على أن يكون للغالب جعل معين shine ya zanto cewa wanda ya nasara za a bashi wani kuɗi wani lada sananne min malin na wata dukiya wa na'awihi ko makamancinsa wa huwa haramun bil ijma' ita ko caca Allah ta'ala ya haramta ko ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون كاجي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما daga jama'a caca haramun ce to faɗin cewa kawai zo mu yi caca ta cancanci sai kai kafara kafarar da zaka yi kuma shine ka je kai sadaka jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya tsare mana imanin kenan jama'a idan ka rantse da kowane ne to wannan rantsuwan da kai za ta kai ka zuwa ga shirka da Allah an gane wannan ko tana kai mutum zuwa ga shirka dan ma akwai shirka a cikin rantsuwa ma shi yasa manzon Allah ya ce duk wanda ya rantse da wani wanda ba Allah ba faqad ashraka lalle wannan yayi shirka manzon Allah sai ya zo da harfi taukid bai ce ashraka ba yace faqad tabbaci haƙiƙa wannan yayi shirka da Allah Allah ta'ala ka tsare mana imani kenan kaga ko da mai mutum ya rantse kenan irin yadda zaka ga mutane suna rantsuwa da irin iyayensu ko wani ya rantsuwa da shehinsa ko wani ya rantsuwa da annabi ko ya rantsuwa da kabarin babansa ko ya rantsuwa da wani aljani ko tsumburbura ko wani makamancin wannan jama'a duk ga nan da yawa ga nan وروى البزار والبيهقي في الشعب وصحاه الألباني من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه نعم بنجبا تخرج وني أوكي نعم إن يتفل يتصدق أي liyukaffira dhanba ma takallama bihi min al-ma'siyah shine mutum yayi kokarin yin kaffara ya nemi Allah ta'ala ya goge masa laifin da yayi saboda wannan maganar da yayi na sabo an gane fadlan 'anil fi'li ballantana kuma mutum yayi aikin fadin kawai zo mu je mi cacan laifi ne ballantana kuma kai cacan kanta an gane wannan ko kamar zina ce yadda wasu wasu mai ita komi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato ya kwabe mu game da zina hakanan a wurare daban-daban a cikin ainihin wato alqur'ani mai girma Allah ta'ala yayi hani game da zina Allah ma da cewa yi wala taqrabu zina kada ku kusanci zina ba ce wala taznu ba a'a bai ce kada ku yi zina ba a'a manzo Allah ce Allah cewa wala taqrabu zina amma sauran cewa ake yi wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala tamshi fil ardi marahan la taj'al ma'a Allah ilahan akhara وقضى ربك ألا تعبدوا illa iyyahu wa bil walidaini ihsana kowanne kai tsaye ake zuwa mishi wa ati zal qurba haqqahu wal miskin da aka zo kan zina sai Allah ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina ma'ana duk abin da zai kai ka daga magana zuwa kallo zuwa ainihin haduwa a tsaya ana hira duk waɗannan muqaddimat ɗin an haramta maka haramun ne shi sai Allah ce wala taqrabu zina ballantana ƙarshen rashin mutunci kenan jama'a mutum ya yi zina a wayi gari kuma ainihin wato har an samu rabo a wannan abu jama'a abu ya yi muni ƙarshen rashin mutunci kenan zina jama'a domin keta alfarmaci ta ƙarshe na farko wanda aka yi zinan da ita in ma ya zanto uwar wani ce haka ne ko ƴar wani ce ƙanwar wani ce yan wani ce matar wani ce dangin wasu ne kaga gaba ɗaya ka keta alfarman waɗannan mutanen gaba ɗayan su jama'a yayin da ka iya tsallakawa ka je kai zina da ita Allah ya samu gano nan jama'a to ita ma caca ka ji an mata irin wannan da zaran ka ce zo mu je mu caca ka ci abu na tuna a shi haramun ci saboda ka sai ka nemi wani abu kai sadaka a matsayin kafara saboda Allah ta'ala ya gafarta maka laifukan laifin wannan maganar da kai Allah ta'ala ka shiryar da mu وروى البزار والبيهقي في الشعب والصحاه الألباني من رواية أبي هريرة إمام البزار ده إمام البيهقي إمام البيهقي يفتدون أتين جامعة أي نعم الشعب الإيمان وصحاه الألباني إمام الألباني كما ya ainihin inganta wannan hadisi min riwayati abi huraira daga riwayan abu huraira Allah madaukakin sai ya kara mishi yadda qala abu huraira yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man qala la ilaha illa Allah duk wanda ya faɗi kalmar la ilaha illa Allah nafa'athu yawman min dahrihi za ta amfanar da shi a wata rana daga cikin ranakun zamaninsa ma'ana a gidan lahira wata rana za ta amfanar da shi ƙabla zalika ma asabahu ko haka ne kuwa oke yusibuhu ƙabla zalika ma asabahu ko da abin da ya same shi ya same shi gabanin haka me wannan hadisi yake nufi ma'ana ko da bayan an masa azaba an sa shi a wuta a karan fari a matsayin mai laifi a matsayin mai zunubi to dai za a wayi gari jama'a watan wata rana za ta amfanar da shi a tsamar da shi daga cikin wannan wutan jama'a matukar yana da wani aikin alkhairi kamar da muka ta hadisin baya ko ko da yana da kwayan alkhairi ko da kwayan kwayan ainihin wato alkama ko kwayan bur haka ne ko ka ce kaman acca kenan ko wanda yake da alheri ma daidai da ƙwayan zarra to shine manzo Allah ya ce duk wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah wannan kalmar za ta amfanar da shi yusibuhu qabla zalika ma asabahu ko da abin da ya same shi ya same shi gabanin haka to dai watan wata rana za ta amfana da shi a kwanakin rayuwar shi jama'a an gane wannan ko Allah ta'ala ka tsare mana imani wa yustahabbu takraruha inda al-maut wa shidda Allahu akbar malai yace kuma mustahabbi ne a rika yawaita maimaita wannan kalmar ta la ilaha illallah yayin mutuwa da yayin da mutum ya shiga cikin tsanani idan ka shiga tsanani jama'a ba wani Allah ake kira ba ba wani wali ake kira ba ba wani shehi ake kira ba ba wani annabi ake kira ba ba wani mala'ika ake kira ba wa ake kira Allahu wahdahu yu'azzam an gane wannan ko Allah shi kadai jalla fi'ula Allah kadai za a kira domin samun yayewan wannan musiba dan da ka yaki badar jama'a wa manzon Allah ya kira Allah kuma Allah ya faɗa wa mu'minai cewa ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka ga haɗu da wasu rundunonin yaƙi fasbutu to ku tabbata ku tsayu can tsayuwan daka a fagen yaƙi sannan wadhkurullaha kathira ku yawaita ambaton Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihuna lalle idan kun yi haka za ku samu rabo Allah ta'ala zai ba ku nasara zai daura ku akan abokanan gaban ku ba ina fata an gane wannan kenan kaga ana buƙatar yayin da ka shiga cikin tsanani ka kirayi ne ka kirayi Allah shi yasa hadisin Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin ke cikin arba'un an-nawawiyya hadisi da 19 hadisin da manzon Allah yake koya Abdullah ibn Abbas wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah in za ka yi roƙo roƙiwa shi kaɗai ko da wani shi kaɗai wa idasta'anta idan zaka nemi taimako fasta'in biman fasta'in billah har ya faɗa maka yace wa'alam ka sani law anna al-ummata da a ce mutanen duk duniya qad ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in suka haddan su amfanar da kai wani abu manzo Allah ce lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka ba za su yi amfani da kai komi ba sai abin da Allah ya rubuta dama za ka samu na amfani hakanan da za su yi ganganko a kan su cutar da kai da wani abu manzo Allah ce lan yadurruka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk ba sa iya cutar da kai komai sai da abin da Allah ya mene ya rubuta maka zai same ka na musiba wannan zai nuna maka jama'a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke tarbiyyanta mutane a farko ce mai ihfazillah ka kiyaye Allah ma'ana ka kiyaye dokokin Allah ya hafazuka Allah zai kiyaye ka a wata riwaya ihfazillah tajidhu amamaka a riwayar tirmidhi tajidhu amamaka ka kiyaye dokokin Allah zaka samu Allah a gabanka sai ta ta'arraf ila Allah fi ar-raha kai kokarin sanin Allah da tunawa da Allah da yawan ambatan Allah yayin da kake cikin walwala ya arifka fi shidda shi kuma Allah sai ya san ka lokacin da kake cikin tsanani kidan ba sai ka shiga tsananin bane kake san ka yawaita ambatan Allah ai ko wannan ambatan Allah da zaka rika yi kaman kana tarawa kanka ainihin wato wani wata garkuwa ce wace idan musiban ta zo wannan zikirin da kake yi zai je hadda wannan bala'i ya ture shi jama'a nan fata an gane wannan Allah ta'ala ka tsare mana imanin to jama'a kun ji dan haka dai ana son yawan ambatan Allah faqad akhraja al-bukhari min riwayati aisha radhiyallahu anha imam al-bukhari ya fitar da hadisi a riwayar nana aisha mahaifiyanmu uwarmu siddiqa bintu siddiq mafi soyuwan mata daga cikin matan manzon Allah wacce manzon Allah ya fi kaunanta a duk duniya a cikin matansa fiye da kowa Allah ya ƙara mata yadda nana Aisha take cewa qalat fi istihdari fi ihtidari rasul sallallahu alaihi wa sallama ta faɗi wannan ne tana sifanta wa al'umma yayin da mutuwa ta zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bayna yadayhi ina'un fihi ma a gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wata ƙwarya wacce akwai ruwa a cikin wannan ƙwaryan faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sanya hannun shi a cikin wannan ruwan a cikin wannan ƙware ta ruwa sai ya sanya hannayensa haka in ya sanya hannunsa sai ya ɗebo wannan ruwa fayamsa'u bihi ma wajhahu in ya tsoma hannayensa sai ya shafa a fuskarsa haka sai manzo Allah ya ce wa yaqulu sai a je ta je na cewa la ilaha illa Allah inna lil mauti la sakarat manzo Allah ya ce wa la ilaha illa Allah lalle mutuwa tana da magaji lalle mutuwa tana da daci jama'a Allahu akbar jama'a wannan abin kowa sai ya ji shi kowa sai ya ji irin wannan ciwon na mutuwa jama'a da yawa daga cikin malamai suna cewa duk duniya babu wani ciwo da ya fi ciwon zafin mutuwa jama'a zafin fitar rai a jikin ɗan adam sai dai ciwo ne wanda babu wanda zai ji maka kai ne kaɗai za ka ji irin abin da za ka ji kenan jama'a mutum yana bukatun yayi mene yayi kyakkyawan tattali dan adam yana da bukatar yayi kyakkyawan tattali da kuma mene kyautata ainihin wato alaƙar da ke tsakaninsa da mahaliccinsa saboda jama'a ko yadda kake ganin jama'a suna taruwa maka ku yi kaza ka yi kaza kana ganin ai ina da suwari ai suwa na madin namu ne suna goyon bayan mu in ka zo mutuwa da ba za ka mutu in ka je kabarinka aka sa ka kabarinka tambayan da ake yi wa ake wa mutum biyu ne manzo Allah ya ce za ka tambayi mutum me za a ce mai eh ban ji ba ban ji ba man rabbu ka kaji waye ubangijin ka kaga ba ce waye ubangijin ku haka ne ko mana ba za a tara ku bane a man rabbuka wane ne ubangijinka ma dinuka meye addininka ka zauna ka nazari da kyau gani wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda kowa zai zo wa Allah shi ɗaya tilo sai ma an tambaye ka aina shurakaukum alladhina kuntum taz'umun ina waɗannan abokan tarayyar naku na duniya wanda kuke riya cewa su taimaka muku ina suke ina ƴaƴan da kuke cewa Allah ya baku ƴaƴa nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin ina suke ina masu ceton naku da kuke cewa za su cece ku a rage da lahira ina suke ba su قد ضلوا عنهم وذلك إفقهم وما كانوا يفترون وإن aka ce za su cece su za a neme su ina suke za su ɓace ba su abinda suke riyawa sai a waye gari ya ɓace musu a gidan lahira in ma sun gan shi da ce kai kul ku shawa kanku ruwa matsiyata ai ku ne kai kaza za a fara tsinene niya duk dai Allah yana gani gidan jama'a duk wanda ya mutu ya mashi ta daga ta tsaya ya mashi ta yi mene ta tsaya Allah ta Allah ka sa mu ji a sa'a to gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa hannunsa a cikin ruwa yana ɗebo ruwa yana shafawa a fuskarsa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat kun ji manzo Allah ma yana faɗin la ilaha illallah yayi mene ya yi mutuwarsa Allah maɗaukaki zaki ya ƙara masa salati da aminci wannan hadithi imamul bukhari ya fitar da shi a lamban hadithi na dubu hudu da ɗari hudu da ainihin wato arba'in da tara وقد روى ابن حبان في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ابن حبان يروي حديث في صحيح للتافنسا a riwayar abu huraira Allah ya kara mashi yadda abu huraira ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce laqinu mautakum la ilaha illa Allah ku liƙa laƙanawa mamatanku ma'ana ku riƙa laƙanawa dukkanin wanda mutuwa ta halatto masa wannan kalma ta la ilaha illa Allah fa innahu lalle yadda al'amarin nan yake man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah inda al-maut wanda duk kalman shi ta ƙarshe ta barin duniya ta zama la ilaha illa Allah dakhala al-jannata yawman min ad-dahr wata rana dai daga cikin kwanakin rayuwa kwanakin zamani zai shiga aljanna wa in asabahu qabla dhalika ma asabahu ko da wani abin da ya same shi ya same shi gabanin haka zai da shiga aljanna me wannan hadisi yake nufi ashe ko da ka cika da kalmar shahada jama'a babu tabbas in cewa ba za a maka azaba a kabari ba babu tabbas in cewa ba za a sa ka a wuta kafin ka shiga aljanna ba gashi manzon Allah ya faɗa kenan duk wanda kalman shi ta ƙarshe ta zanto la ilaha illallah in ji manzon Allah indal mauti kama ji yayin mutuwarsa da khalal jannata yawman min ad-dahr wata rana ne daga cikin kwanakin zamani zai shiga ina zai shiga aljanna wa in asabahu qabla dhalika ma asabahu koda abin da ya same shi ya same shi na azaba gabanin haka to dai watan wata rana zai shiga aljanna jama'a ina fata an gane wannan kenan ba tabbas bane kenan kullu kace to ai ko baka komai kana faɗin la ilaha illallah ai kenan ka tsira eh kai kai tsaye ka tsira amma ka sani dai zaka iya samun azaba a kabarinka ka fita shi alkiyama za kuma iya shigar da kai wuta a karan fari Allah ta'ala kuma cewa ya kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai ɗanɗanar mutuwa ce sai kawo ta a mazi ba mu zari cewa za ta ɗanɗani mutuwa a kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai ɗanɗanar mutuwa ma'ana an riga an gama an gane wannan lokaci ko ake jira za'iqatul maut mai ɗanɗanar mutuwa ce sai Allah ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah kadai za a cikan ya muku ladaddakin ayyukan ku ne a ran tashar kiyama dan haka faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka tseratar da shi gabarin shiga wuta aka shigar da shi aljanna jama'a wannan yayi ne wanda ko aka shigar da shi mutum jama'a wallahi ya wulakanta kowaye shi ya wulakanta haka manzo Allah ya faɗi a addu'a ku rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu ya Allah duba wanda ka shigar da shi wuta Allah ka kunyatar da shi wannan ka wulakantar da shi ya wulakanta sannan wa ma zalimina min ansar azzalimai ba su da mataimaki a gidan lahira Allah ta'ala ka kiyashe mu Allah ka tsare mana imanin Allah ka tsare mu daga azabar wuta kenan jama'a wannan hadisin ashe ba tabbas yake baka ba kace to ai ba komai ko da na ai ina lazimi ina faɗin la ilaha illallah ai shikenan ai ni ban da matsala a akwai matsala kana faɗin la ilaha illallah kana zina kana faɗin la ilaha illallah kana sata kana faɗin la ilaha illallah kana gulma kana faɗin la ilaha illallah kana algungumanci kana hada wuri kana faɗin la ilaha illa kana hada baki da kafirai ana ana cutar musulunci a sai abin da ya same ka ya same ka ko da za ka shiga aljanna kuma jama'a mun san wannan duk wanda Allah ya shiga da shi wuta jama'a wallahi ya wulakanta ya tozarta jama'a ƙarshen wulakanci ke da tozarci domin a wutan nan jama'a babu hutu ba ba hutu kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab duk lokacin da jikinsu ya fatattake yarjiddige sai a canza wasu wasu jukkunan da ba waɗannan mulkarfiyan ba ana musu haka ne liyadhuqul azab domin su dandane bala'in azaba na wuta a ran tashar kiyama jama'a wuta musiba ce wuta bala'i ne jama'a Allah ka tsare mu daga wuta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kullun da safe yakan nemi tsarin Allah daga wuta suna so bakwai yakan ce Allahumma ajirni minan nar an gane wannan ko kuma ita kanta wuta za ta ce ya Allah wane yana neman tsari daga gare ni Allah ka nisanta da shi daga gare ni amma ka sani ko da kana neman tsarin Allah daga wuta aka waye gari baka nisantan manyan laifuka da zinubai ko to wannan abin da kake yi sunan shi aikin banza ma'ana kana fakewa ne da wannan kawai kana yana baka dama da lasisin aikata aikin sabo kamar da wasu suke yi to an gaba la ilaha illallah shikenan kawai duk ma abin da zaka yi kai shi yasa sai ga wani yana zinace zinace wani yana luwadi wani yana kaza kamar shi magana ce kai ai dan ba kai baka gane bai da kai ma hajubi ne in kai an riga an sa maka hijabi ma'ana an kare ka to yo ko ni kali aka sa maka ai kana da gani ko in zaka tafi ai zaka ga hanya ko ni kali aka sa ba hijabi ba zaka ba ni maganar mahajubi ba wani maganar akwai wasu arifina akwai wasu ahalin lahi akwai wasu kaza wanda wani yare ne wanda ba a gane wasu surkulli magana ta gaskiya shine a tsaya akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda zaka sanya su aljanna a karan fari Allah ka tsare mu daga azabar wuta ya Allah muna roƙonka azurta mu ka sanya mu daga cikin waɗanda kalmar su ta ƙarshe ta barin duniya za ta zamto la ilaha illallah Allah ta'ala muna roƙonka abinda makaranta daidai Allah ya sa mu bi tarayya a cikin lada wanda muke kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana baki daya اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا بالروح والريحان والرحمة والعفو والغفران يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم وأن تجعلنا من أصحاب الجنة اللهم بارك لنا في علمنا اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أعمالنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتع... وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته